الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام الصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم لعدي عشرين دبيو da ɗaya ashirin da ɗaya ga watan Ramadan. Hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan Mac wata na uku haihuwa annabi Isa shekara dubu biyu da ashirin da hudu. Mun dawo za mu ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم سورة داود عليه السلام مكية وهي ست وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم صاد sorry والقرآن ذي الذكر نعم بل الذين كفروا في عزة وشقاق to alhamdulillah mun kammala suratul safat wacce ake ce masuratul yaqin wanda an ji irin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya jawo hankalinmu a cikin ta ya mana wa'azi ya mana gargadi ya mana bushara kuma ya nuna mana hanyar daidai kuma ya nuna mana ƙarshen wanda suka bi shi da irin sakamakon da za su samu kuma ya nuna mana ƙarshen wanda suka saba mashi da irin mummunan makomar da suke samu tun a nan duniya kafin su fuskanci azabar shi Allah ya kiyaye mu surar da ke gaban mu ita ce suratu sad sura mai kurman baki wannan sura ita ma a makka aka saukar da ita tana da aya 86 tana da kalma 732 tana da haruffa 366 daidai tana fara da bismillahir rahmanir rahim kuma surar sai ta zo da irin ajaibul qur'an wani abu na burgewa alqur'ani irin idan mai fasaha da hikima ya magana wani ɗan uwan shi mai fasaha ma bai iya fito da abin da ya faɗa sai an koma wajen shi duk wani mai hikima a duniya idan ya magana ta ilimi to ana iya samun wani ya fassara ta duk ilimin shi wa fawqa kullu zi ilmin alim to amma banda alqur'ani shi magana Allah ce kuma Allah nan idan ya faɗi hikimar da ya faɗa sai dai kowane mai ilimi ya faɗi irin abin da zai faɗa ƙarshe in ya gama sai ce iya tunani na ne iya sani na ne amma haƙiƙanin abun wallahu a'ala irin wannan ya sha aukuwa ga malamai sai malami ya zo ya magana magana ce ta ilimi amma wannan maganar da ya kowa da irin yanda zai fahimce ta to wata magana idan yayi idan ba an sa karama ba ba iya gane ta an ce irin wannan hikimomin na malamai akwai shehu dan fodiyo Allah ya kara mashi yadda akwai ƙanin shi wazirin shi babban almajirin shi Abdullahi Gwandu duk wasiku wanda malamai ke aikowa daga ƙasashe da jihohi na wasu matsaloli na addini ko wasu hukunce-hukunce da an kawo shi waɗan fudu ya ce aji a kai ma Abdullahi Gwandu rannan akwai Gwani al-Mustafa mashahurin malami ne a ƙasar gabas shi kuma Allah bai sa ya gama gamsuwa da tajidi da shewa ɗan fodiyo ba. Rannan kawai sai ya tado mutum tun daga Maiduguri. Da ya tado mutum daga Maiduguri, abin da ya rubuta kawai sai ya an baki, an san an baki ko ainun da karatunmu na Islamiyya. Da ya ainun sai ya mai wasali sama, sai ya sa a takarda ya ninke ya kawo stamfin ɗin shi ya buga ya sanya ta cikin wani akwati sai ta do mutum ya ce ka je ka kai ma shehu dan koji an baki da wasani sama aka zo shehu dan fodiyo a gaban shi aka buɗe akwati aka ɗauko takarda aka buɗe baya ga su tam shehu dan fodiyo ya duba ya duba ya duba sai ce kai ɗan aike ko dai ka yadda saƙo ne sai shi ai iya abin da ya rubuta kenan a gaba na iya abin da ya aiko ni shi kenan shi dan bodiyo ya shiru sai shi aje a kira Abdullahi Gwande aje Gwande a ce yazo je daga Sokoto zuwa Gwande aka tada aka tafi sai da yazo shi dan bodiyo shi kaga abin da Gwani Al-Mustafa ya aiko da shi ina sa a fahimci hikimar satin nan ne da ya duba sai ce Allahu akbar yake to ayya wahalar da kanshi a bani tawada da aka ba shi tawada he ya suye wannan takaddar ta gwani al-mustafa shi kuma he alif da alhamza da a ƙasa da wasali ƙasa ke yake ce ka kai mai shi wa dan bodo ce kai da aka ta me kuke ne sai ya ce wannan an baki a ga mukalla abin da yake nufi wai ala ayyi halin nakun akan wani hali ne muke kasancewa saboda idan mutum ya kai matuƙa da ya kai matuƙa a ilimi da an kawo kalmar farko za ka sa abin da ake nufi gaba da ka samu littafin shi alhisna rafi da ka samu za ka irin wa'annan sai ya ce to kai ko me ka rubuta mai ya ce ai alif da wasa ni kasan ne ina ce mai na hannu alal islami mu kan musulunci muke da kuma da an je zai gane da ka irin wa'annan kalmomi irin su qaf nun sad alif lam mim alif lam ra da sauransu su dasin dasimim duk irin wa'annan to kowace kalma guda daya akwai sirrin da Allah ke nufi da ita kuma ya sanar da wasu daga cikin bayan shi cewa ga abin da yake nufi kuma bayan da ya sanar da wancan haka ya sanar da wannan ba ko kalmar ɗaya ce amma tun da shi kalmomin Allah ba su iyaka قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد قبل ان تنفد كلمات ربي كلمه الله ɗaya duk ruwan duniya in zai zama tawada da halitta su ta rubutu ba iya gane kalmar Allah ɗaya wata rana wadda ke wancan da tsaure da haka irin wa'annan kalmomin suna da ma'anoni amma dai malamai sun juya sun tafi sai ce kai duk in dai an tafi fahimta ce da hasken da Allah ya ba malamai mu miƙa ma Allah sanin shi mu ce wallahu a'lamu bi muradihi bi zalika amma duk da haka akwai Abdullahi dan Abbas wanda shi manzo Allah ya mai addu'a ya ce Allahumma allimhu tawila Allah ka sanar da shi fassarar Qur'ani shi ne wanda yake cewa na rantse muku da Allah ba ɗan akuya na ba ba kuɗi na ba idan igiyar ɗan akuya na ta ɓace ya ce wallahi da na buɗe ƙwar'ani zan gano inda take ɗauko a buta igiyar ba ɗan akuyan ba ba mai ɗan akuyan ba to yace shi duk wa'innan kalmomin ya san fassarar su to shi yasa zaka ga malamai duk tafasiru ana fassara wasu ko suna cewa Allahu alam bi rahmani bi zalim wannan sa'ad wasu malamai sun ce abinda Allah ke nufi da ita kalma ce ta asaidu farauta wai abinda Allah ke ce wa manzo Allah ya rasulullahi sad ya manzo Allah kai farautar qur'ani ma'ana ka lazumci karatun qur'ani kai ta yin shi ana al-laili wa qarafin nahar wasu malaman suka ce a'a abin da ake nufi ba da annabi ake ba Allah na nuna girman qur'ani ne qur'ani bai samuwa haka sai an je an yi farauta shi duk abinka kan ka samu mutumin da za a ce ai a gidansu ya haddace qur'ani daya bai je ko ina ba daya to ka samu dubu wanda suka je ko ina wasu malaman suka ce abin da ake nufi kenan wasu malaman kuma suka ce a'a ba abin da ake nufi da ita ba wannan sadin sauran sunan Allah ne As-Samad sai Allah ya ɗauki ainihin harafin farko ya amfani da shi wasu malaman kuma suka ce a'a shi wannan satin dan uwan qaf wal qur'an al majid ne kaga sai ya ce qaf wal qur'an al majid ne ya ce wal qur'an zikr an ce to ita wannan sura da suratul qaf da suratul sad kusan in ka kalli fassararsu da ma'anoninsu duk suna tafiya akan takala guda ɗaya ne can da Allah ya ce qaf wal qur'anil majid an ce shi qafun din nan dutse ne da Allah ya kewaye duniya guda bakwai da shi ka san mu yanzu nan cikin duniya guda ɗaya muke a duniyoyin nan guda bakwai duk faɗinta bata kai faɗin ƙoƙon hula ba a cikin duniyoyin dan an ce akwai duniya ɗaya wadda za a iya jefa irin duniyan nan tamu so ɗari shida bata cika ta ba duniya ɗaya ce kuma kuma akwai halittar da Allah ya a cikinta to nan ma sai Allah ce sad Allah ce ina rantsuwa da tekun da al'arshi ke kan shi ba Allah ce wa kana a bayan almenene ce wa kana arshuhu alal ma to da Allah ya halicci ruwa kafin ya halicci sammai da ƙasai to daman lokacin al'arshin Allah yana akan ruwa to wannan satin an ce wannan kogin ne shine wanda Allah ya dora al'arshin shi kafin ya sama da ƙasa ya maida kursiyin shi a sama ya maida al'arshin shi a sama wasu kuma da wasu malamai suka ce a'a an yadda kogi ne amma dai duk da haka a matsayin shi na kogi to kogi ne wanda Allah subhanahu wataala yake cewa game da halittar dan adam a cikin wasu ma'a wa tsari wa ma'a daraka ma tsari a me yake cewa min bayne ya kharaju min bayne sulbi wa tara'ir to wannan ruwan maniyin guda daya a cikin kwayoyin halittar dan adam nan ka san maniyin dan adam guda daya kowanne zai iya ɗaukar kwayar mutum guda dubu ɗari mani ɗaya na mutum inda za a je a baje ma shi a sa ma shi a yi ma kashfi ka gani to za a ga dishi dishin halitta wannan mutum ne mutum mutum mutum mutum za a iya samun mutum dubu ɗari kuma kowane ƙwayan mani guda ɗaya ana yana da ɗan uwa a na macen irin shi to in suka zo idan na namijin nan da na mace ya haɗu za su yi ta iska za ta rinka buga suna karo da juna suna karo juna suna karo da juna to wanda ya zo ya karo da ɗan uwan shi suka fashe to shine Allah zai ɗan adam da shi duk wancan saura dubu ɗarin sai zama kawai za su dinga barbaro wannan guda ɗayan ne ya yi ƙarfi sai su haɗe a cikin shi kaga shi ma wannan duk kudura Allah ce to an ce to wannan ruwan maniyyar cikin kudurar Allah ita ce yake shayar da ɗan adam wani ta iska wani ta abinci wani sai wani jin daɗi kai wani ma ta matsala ko rashin lafiya ko wani abu sanin Allah zai ɗebi wannan ruwan na fad ya zuba ma ɗan adam to idan ya zuba ma ɗan adam shi to shi ne hakikalin ruwan da za a yi ɗan adam wasu ko malaman suka ce a shi sadin nan an yarda kogi ne amma ba aikin da yake yi illa banda an ce Allah zai yi ruwa bayan ya kashe halitta duk an riddige an zama kasusuwa ba abin da ya saura sai ajabun zara kashin da Allah zai tare dan adam to wannan ruwan da Allah zai yi daga sama shine wannan sa sai dai fahimta ce ta malamai zaka dinga jin manoni daban-daban daban-daban duk da sauransu kaga yanzu kamar Ibn Abbas Allah ya kara mashi yadda shi sai ya faɗa da abin yace a da Allah ya ce satin nan yayi wannan rantsuwan ne dan dan adam ya san girman imani bisa kafirci ya san girman sunnan annabi bisa bid'a ya san girman gaskiya bisa fata ya san girman haƙiƙani zuwa ga ƙarya ya san girman halal kan haram ya san girman alhairi kan shari ya san girman duk wani wanda ke da daraja ƙarshe sai ya ce ya san girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan dukkan halittar Allah haka shi wannan sadin asraru ne na Allah da yawa wa'inda Allah kaɗai san asrarin da ya gudanar daga cikin malamai ma ina ko mai ruhul bayan ne ko dabari ne yake cewa ai satin nan ma'anar shi sani'ul masnu'ati me yin abubuwan yi duk wani abu da kaga yana yin wani abu to wanda ya shi shine Allah to Allah na rantsuwa da ubangijin da yayi abubuwan da suke yin wani abu wal qur'ani zikr Allah ya ce ya Rasulullah ina rantsuwa da alqur'ani shi alqur'ani nan zizzikiri ma'abocin ambato ma'abocin bayani ma'abocin bambancewa tsakanin daidai da rashin daidai ma'abocin bayyanawa da koyewa ma'abocin koyewa da bayyanawa to malaman tafsiri sun ce shi alqur'ani nan baki ɗayan shi Allah ya saukar da shi ne kan abu tara na sha faɗansu halalun haramun hukamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izatun masalun kansa Allah ya saukar da alqur'ani halal haram hukunci mutashabi bishara gargadi qissa wa'azi to ga sunan dai guda tara waɗannan su ne abin da Allah ya saukar da alƙur'ani to wannan zizzikir ɗin nan to wannan alƙur'anin shi ne ma'abocin bayyanar da waɗancan abubuwa in kana neman halal cikin ƙur'ani za ka ganta sai ka ji ana cewa wa halallahu al-bai'a wa harama riba ka ji guri ɗaya alƙur'ani ya bambance maka tsakanin halal da haram wani gun sai ka je yana cewa mukamin mutashabih mai hukunci mutashabih mai kamantuwa da juna to haka za ka yi tafiyar abubuwan alqur'ani in ya je gun zina ya bayani in ya je gun sata ya bayani in ya je gun abu na halal ya bayani in ya je gun komai Allah ya tantance shi daban-daban dan a gane sakon Allah a bi Allah a ji tsoron Allah a koma mashi a shiga gidan shi wal qur'ani zizzikir ina rantsuwa da wannan alkur'ani ma'abocin bayyanawa ko ma'abocin tunatarwa in ka dauke shi a tunatarwa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin bal allazina kafaru fi izzatin wa shiqaq Allah yace amma din hikiman nan da Allah ya tattara alkur'ani da irin abubuwan da Allah ya tantance wanda alkur'ani Allah ya ce la yatil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid in duniya za ta ƙara shekara miliyan nan gaba ba duniyar da za ta zo ta ce ƙwar'ani ya mata kuwa ƙasan da da zamanin da zai zo a ce ya kamata a shi ƙwar'ani ai yanzu ne yadda 'yan ƙaƙala suka yi yawa ko kowa so yake a ce shi ma ya sani da ya kamata a ce ƙwar'ani ya zama new modern a ajiye shi da Allah a kawo wani amma duk inda za ka zagaya ka zagaya dai cikin ƙwar'anin za ka ɗauka an ce wani wani kamar kirista haka balarabe ya karanta ya siyo kasasuwa na ƙwar'ani tun daga bakara yana ji ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai da ya zo sai ji Allah na cewa qul huwallahu ahad sai ya kashe rediyon sai ni irayul kalma kun ilal amr huwa gashi Allah gashi as-samad ahad gashi sai ce to shi wannan ahad din tun da ya biyo qur'ani bai ga wata jimla wacce ta hada wasu abubuwa guda biyu ba masu girma wanda duk sun wadatar da duk abin da ya karanto ba yace ai ga huwa ga ahad ga Allah ga ahadu yace to wanda ya tattara wa'annan abubuwan shi kadai ba sai ya dogon bayani ba za a gane shi da ka kalli wayannan abubuwan ya kamata ka bi shi kawai shi abin da ya burge shi a Qur'ani kenan to haka zaka ta jin ajaibu da mu'jizatu na alqur'ani daban-daban wanda sai iya abin da kansu Allah ya ce to duk wannan abubuwa na mamaki na alqur'ani da yanda Allah ya saukar da su amma wai duk da wannan bale lazina kafaru kai to wa'inda suka kafirta fi izzatin suna cikin girman kai da jin buwaya da ganin cewa su har yanzu ba su gamsu da alƙur'ani da zikir ba washi ƙaƙin kuma suna cikin jayayya kamar ka zo ka samu mutum ne sai a ce ma wannan ba musulmi ba ne amma su ake musulunta duk wani malamin da ya shahara a duniya a ce waye mai wa'azi amma ya ce bai gane ba da Allah shi yanzu malaman ne ba su gamsar da shi ba koko shi ne cikin dakikanci kin banna da dakikanci Allah ya ce wai abun ban mamaki duk bayanan nan na Qur'ani amma ya yanzu kafirai suna nan kife a kidahumance wai suna cikin boye wai suna ganin kafircin su shine girma shine isuwa shine daukaka kuma wai kullun jayayya suke da Al-Qur'ani Allah ya ce wannan kidahumanci da yawa yake wannan rashin ganewa da yawa yake Allah ya kiyaye mu kama halakana كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناس وأجبوا وأجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce, Kam halakna min qablihim tun da lokacin Allah yana magana da kafiran Makka ne, ya ce, Ya Rasulallah, wa'annan kafiran da suke nuna isa da buwaya kam ahlakana min qablihim min qarn ai da yawa muka hallaka da wasu daga cikin zamuninnuka a gabanin su Allah na mana magana adawa ya halakar da su samudawa ya halakar da su kai fir'auna ma sai Allah ce inna fir'auna ala fil ard ya samu dama ya daga a ƙasa ya danna kowa amma an bar shi masu cewa man ashaddu minna quwwa an bar su samudan ladina jabu sakhara bil wad an bar su fir'auna zil autad an bar shi Allah ya ce to idan suna ganin wa'annan kananan kafiran na makka idan suna ganin cewa su sun isa suna jayayya suna girman kai da qur'ani Allah ya ce to su sani ba da yawa a zamunan baya mun halakar da wa'anda suka gabane su fanadau da azaba ta zo musu kuma sai suka dinga kira ga azaba ta zo sun shiga uku sun lalace rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla ga azaba ta zo amma ya kafi wannan ke cewa Allah a kyale mu a daga mana kawa wallahi za mu koma mai aikin imani Allah ya ce wala tahina mana ai lokacin da za a nemi mafaka ya wuce ai ya wuce ɗauki fir'auna fir'auna sai da ya shekara ɗari hudu da saba'in da wani abu yana cewa ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin gairi amma abin da zai baka mamaki da aka zo aka dilmiya shi a ruwa an yi ƙasa da shi ya ji dokin da yake kai ya saɓule daga shi sai siddi ya riƙe siddin yana bunjin-bunjin in ya yo sama mala'ika ya kai mai bugu yi ƙasa in yi ƙasa mutanen shi su durfafo shi ya yo sama da ya ji bala'i sai ya ce ni amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana wa kar asaita qawlu kunti min muslimin yanzu ne zaka yi imani yanzu ne zaka yi imani bayan ka tsaba ma Allah tintin ka zama ci yan ta'adda to shine ma'anar wala tahina mana ai lokacin da za a nemi makauta a koyi ta kore jika nana da annabi nuhu yace ma ya bune ya kan ma'ana wala takun malaka jawu yace sa'awi ila jabalin ya asumuni min alma qala la asuma al-yawma min zaka idan kafiri na kafirci Allah na daga mai kafa sai Allah ya kamar bai san shi ba to amma in lokaci ya zo wala tahina mana lokacin da za a samu makauta a ce to yanzu za mu yi imani ba shi in an je lahutawa ba suke cewa babbana asmina wa absarna farji'ina na amal salihan inna muqinun Allah mun gani yanzu kamar yau amma za a basu su koma to idan azaba Allah ta zo babu wani wanda zai samu dama to shi yasa kullum ake son mai imani ya rinka kafa kafa tsakanin shi da Allah ne hadari ya gaya mana sharaɗin tuba amma yake cewa wala ya kula hatta ya hajiya lillah fa innahu min alamati shiqai wal khizlan to kana da dama kana da iko yanzu Allah ya baka dama ka ji Allah ka ji tsoron Allah zunuban da ka aikata ka tuba wanda baka aikata ba kada ka aikata dan idan mutuwa ta zo kalla idza balagat as-saraqi wa qila maraq wa zanna annahu in dai wuya ya zo kashe kirshi ya wuto na rayuwa ta kare ba kuma abin da zaka yi ba wata mafaka manzo Allah ma hadisin Buhari cewa yi inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatal abdi malam yagargir matukar rai bai wuto kashin wuya Allah subhanahu ta'ala ce da yawa mun halakar da yawan su da yawa amma dai da abu ya kware masu lokacin da za su nemi mabauta su kauce su ce sun tuba sun yi imani Allah ya ce wannan lokacin ya wuce wajibu an ja'ahum mulzirun minhu Ubangiji subhanahu wataala ce kafiran Makka wai sun yi mamakin an ja'ahum munzirun minhu wai dan wani mai gargadi ya zo daga cikin su wai su Qurayshawa sun yadda Allah zai aiko annabin karshen zamani kuma sun yadda zai zo ya addini da addinin annabi Ibrahim kuma sun yadda zai zo ya girmama ɗakin Ka'aba amma su ɗayan uku suke jira ko a aiko mala'ika, ko a aiko ba Yahude, ko a aiko Kirista, su sun san su larabawai ba su da kaso ciki. To da Allah ya tashi kuma sai ya aiko. Cikin su wallazi ba asa, fil ummiyi na rasulan minhum. Allah aiko annabi daga cikin su. To su cewa annabi ya zo cikin su. Kuma annabin nan ba ɗan gidan su wane ba ba ɗan gidan su wane ba ba ƙanin wane ba ba wan wane ba ya za a bi shi Allah ce wajibu sun yi mamaki an ji an munzur minhu wai dan wani mai gargadi ya zo masa daga cikin su wa qala kafiruna sai kafirai suka rinka cewa haza sahirun ko haza sihirun haza sahirun kazzab kai wannan sahir babban ɗan sihiri ne ko babban ɗan tsiri ne kazzabun wai can a bakinsu wai suna sufanta shi da irin miyagun halayen da za a ce ma wani mutum makaranci nan ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana abin da ya auku ne tsakanin sayyidina abu talib da manya-manyan ƙwarishawa abu jahal dan shi lokaci zai gan shi mahaukaci amma kuma yana da ƙwaƙwalwa sai dai kwakwalwar ta zama ta shirye wata rana abu jahal lokacin sai na abu tsalib ya fara rashin lafiya yana kwance sai abu jahal ya kira irin su utuba su rabi'a su ibn abi mu'aidin su iri-irin wa'annan ya kira su ya ce masu ina ba ku shawara kada su yi abun kunya suka ce wani abun kunya za su ya ce kun ga yanzu abu ɗalib da ran shi mun je mun kai mai koken ɗan ɗan uwan shi har soji na farko mun je mun ce mashi ka gaya ma ɗan ɗan uwanka ya daina zagin gumakka ya kira shi ya gaya mai bai ji ba kuma kallon mutuncin abu ɗalib ya hana mu ɗauki mataki a kan shi mun koma gun abu ɗalib mun ce mai abu ɗalib idan soyayyar ɗan nan ta sa hakka fifita san shi akan gumakan da ake bauta mawa muna so za mu je mu nemo maka matashin da ya fi kowane matashi kyau a duniya mu baka ka babu shi a kashe a zauna lafiya yaki to abin da muke gudu yanzu ka ji hauka akwai matashin da ya annabi kyau ne kyan mutum arba'in duk halitta Allah wajen shi suke neman kyau kyau ma da aka raba ɗari ɗaya aka raba duk wani mai kyau aka ba shi a cikin rabi aka san mai aka ba annabi Yusuf rabi shi aka ba tasa'in da tara ba ke da kyau kamar shi amma yake kida humai ne ce to kada ya mutu mu ɗau mataki a ce dan mun ga bai nan mu koma gun shi a daddare ta suka ce lallai Abuja da kayi tunani suka je gun ma'aikun Abu Talib yana kwance kan ga da rashin lafiya Abu Talib gun ka muka zo game da dan dan uwanka ka gaya mai mu zo mu haɗa allantakan nan guri ɗaya ya daina zagin allolin mu daina zagin Allahn shi ya je ya bauta ma ubangijin shi lokacin da zai bauta mai mu taya shi ya bauta mai mu ma in za mu bauta ma kuma kanmu ya zo ya taya mu mu bauta masu kowa ya rike nashi a zaman Najeriya a majalisa ko yawa shikenan kuma idan kuɗi ne bai da su yazo za mu tara mai kuɗi in mulki yake so za mu ba shi mulkin makka in rashin aure ne ya damai yanzu za mu ɗebo ‘ya'yanmu sai waɗanda ya zaɓa ko guda nawa yake so za mu aura mashi abu tsari ya ce ya lalle kun zo da magana bai kamata dattijo ya ce bai san zaman lafiya ba ya ce a ji a nemo mun shi aka je aka kira ma'aikin Allah alaihi salam suna zaune gefe yana zaune wajen kafaɗar sai na Abu Talib. Abu Talib ya maimaita mai magana ce mai wannan cikakken suna ka ji abin da mutanenka suka zo da shi. Maza Allah ya murmushi ya ce to ai dai rigimar ɗaya ce. Ni da za su faɗi wata kalma guda ɗaya su faɗe ta so ɗaya dai rigimar nan ta ƙara. Sai Abuja ya taso ya zo gaba annabi ya dauka ce ka faɗe ta ni zan maimaita ta sau goma. Inda za a zauna lafiya. abu abu tsale ya girgiza ce ce to Muhammadu ka gaya mashi sai mazala ce ba wata kalma ba ce kalmar ita ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sai ki abu jalla da kokoro ce to ai muka faɗi wannan ai mun rusa guma kanmu da kanmu kai dai ka faɗi wata wanda za mu faɗi amma dai wannan ba za ta faɗi mazala ce to iyakar ta kenan in kun faɗi wannan shi ke nan ba mu da matsala. Abu Jahal ya kalli Utuba, to kai Utuba ne kashe shi gaskiya ba zai yi ba. To kai shai ba, kai wane gaskiya ba zai yi ba. Sai ce to kun ga yanzu gashi mun zo mun je mun shirya mun yi mutum amma da yake babban ɗan sihiri ne kaga ya zo ya yi kalma ɗaya ya ruza mana magana. Shi da Ubangiji yake cewa wa ajibu an ja'ahum munzirun. Alal kafiruna haza sahirun kasab wai can a bakin su wai gida wai ɗan sihiri ne wai ne magana ne irin magana makaraita alayhi salatu wassalam su abin da ya kawo su a ja'alal alayati ilahan wahida yanzu kai so kake a sanya alloli Allah guda ɗaya yanzu lata wajen shekarar ta ɗari kaza a bacca ga uzana biye da ita ga manati duk duniya ana zuwa a yi masu ibada kai ka ce duk abinsu abota mu guda ɗaya zaga da abokan ta yaran ce to wai kai abu jihar shi ubangijin annabin shekarar shi dubu ɗari na in girma kuke faɗa ko kuma yanzu kowa da shi ko cewa duk a bari a zo a bi guda ɗaya ba haɗin kai kuke so ba to a zo a bi guda ɗaya tahiya ce za a yi da motoci za ka ce mutanen nan mutum goma wannan mota tana cin mutum biyar wannan tana cin mutum bakwai wannan tana cin mutum goma wannan tana cin mutum ashirin to da Allah da wasu su hau mai cin mutum biyar da ararau ne ya kamata ai ittifaki a hau mai cin mutum goma ya ta kwashe kowa ta sai da su Allah ya ce aj'al al-alihata ilahan wahida wai yanzu an sanya Allah abun bauta guda daya inna hadha la shay'un haqiqa wannan abun ujabun mai ban mamaki akwai ajibu akwai ajibu akwai ujabu to an ce wannan kalmar ta ujabu tana daga cikin kalmar da ta ranka ba ƙwarai shawa na cikin gida wahala su abin da suka sani kawai ajib ajib kamar a ce ɗan baƙi da baƙi da ƙirin dala yanzu duk wanda koyan hausa yake sai ka ce mai kaje ka siyo min gawayi ƙirin dala wa ya kewaye garin nan ba din da ya ce a bani ƙirin sai na me ko ba ka bari to ujab kamar ka ce ƙirin shi mamakin na ƙoni can an ce wata rana ana ba da wata hikaya wani cikin kamar wani mara kunya ne haka a cikin ƙwarai shawa sai ya zo gun ma'aikin Allah sai ya zo ce wai kai ka ce wai ƙwar'anin nan naka larabci ne amma ga shi kana ɗauko su kalmomi wanda ba larabci ba ne kwata-kwata mu ne ‘ya'yan larabawa, mu ne larabawa gidin, mara ka zo kan ɗauko kalmomi kana cewa larabci ne, to Ubangiji na ka bai jin larabci. Ya ce, kaga, ka zo kana ce ma al'istihiza'u, kana mai da shi amar, wai kana cewa wani tafsa hazi, ya sa hazi, mu istihiza'u muka sani shi ne masdar. Zaki mu abin da muka sani a ce mashi, asli ko aswaru kai ka zo wani kana ce mai aswaru ne aswaru kabiru babba muka sani amma ka cewa wai kubara ne kubara kuma ka zo ana ce ma abu ajabu wai kana ce mai ujab ne ujab ma'aikin Allah kaga dai wannan ai duk ayoyin Qur'ani ne ko duk ayoyin Qur'ani ne tsuntsunto kenan ma'aikin Allah ya tsaya na mamakin jahilcin shi kawai ga wani almajiri shi ko balarabin ƙauye ne na ƙauye sai zo yana cewa a bani dallata da uzza a bani dallata da uzza a bani dallata da uzza to ya saba duk in zai wuce manzo Allah zai bashi sadaka to ganin wannan shakkin kai ci mutuncin shi sai ya canza ba a bani dallata da uzza sai annabi ya kauda kai a bani dallata da uzza sai annabi ya kauda kai kawai sai kalli annabi da ya ce a tasta hazi'u bi ya ibnu qaswaratul arab wa qad ra'aytani shay'an kubaran inna hadha la shay'un ujab da annabi ya ce to kaji balarabi ya baka an saka shi ka bani da haka shi alqur'ani manzo Allah ce inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf an saukar da shi ne a bisa harfa guda bakwai ma'ana duk wani yaren larabawa da ya shahara yake zagayawa larab guda bakwan nan babu wanda alqur'ani ba kalmar shi a ciki kai akwai fa kalmomin da a cikin alqur'ani ba larabci bane qur'ani ne anzalallahu qur'anan arabiyan amma saboda bagala ga qur'ani ya dauko su ya aji Allah yanzu i larabci larabci ne na'am ne wa wai menene wai alaka haqqun huwa qul i i haka ne to haka zaka ji wani yaran ka dauko sai a ce maka wannan yaran kaza ne wannan yaran kaza ne sure wannan yaran kaza ne wannan yaran kaza ne kowanne daga cikin sai ka ji haka to ce inna a inna hadha la shay'un ujab lallai wannan alkur'ani la shay'un wani abu ne ujabun wanda yake mai ban mamaki alkur'anin nan mai ban mamaki ne a cikin lamura duk wannan maganganu cewa a sanya Allah daya a kyala alloli su wajen su abun mamaki ne me ko ban mamaki su zo su bi Allah da alkur'ani na'am وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد الله سبحانه وتعالى سيجمع من يشي وانطلق الملأ منهم kuma sai wasu manyan gari mala'u manyan gari kasan su manyan gari in sun ga dama suke kulla abin arziki duk garin da kaga ana abin tsiya ya ki kasuwa da hannun manyan gari duk garin da kaga ana abin arziki an ɗaure mai gindi da hannun manyan gari Sauran buga ma misali idan yanzu sai gaji an ce gwamnati ta kafa dokar shan giya amma ana ta aiki tukur an kasa maganin shan giya. Allah gaskiya da gwamnati ta gaza? A ‘yan aiken da suke aikawa ne ba su yanzu ba tsaro ba ne a nan ƙasa? Da Allah gwamnati ba ta da makamai? Ba ta ce a yi tsaro ba, amma me yasa ki ya ƙi magantuwa? Yasa ya ƙi magantuwa? Saboda wanda za ka ce su je su yi, su ne ba su yi kamar yadda aka ce su yi. komai kaga ana yi a ƙasa to da hannun malau in malau suna so a bari yau shugabanni shugabannin ƙasar nan wallahi yau daga yanzu zuwa sallar isha'i sun san duk mutanen da za su kamo a daina ta'addanci a Najeriya wallahi duk sun san su a ma'aikatan nasu ba suna waɗi ba a ce sun kama mai laifi sai a yi waya a ce a sakai ko ba a ji suna faɗa kwanan nan na ga wani wani bidiyon wani mutum na na yawo yana wata lacca yake cewa ya rantse da girman Allah duk wannan abubuwan da ake na ta'addanci da cin mutunci da wane ne da ake yace wallahi tallahi shi ya san gurin ya san masu yi kuma gwamnati ta sani kuma ya gaya mata kuma wannan a bidiyo aka a waya aka dora yana na yana yau ko ba ka gani ba yau wani shugaban kasa ya taɓa wata magana a ƙasar nan ya ce lokacin yana ganin zai iya su yaron ko ba Allah a ciki ya ce idan aka zo aka yi farfashi ya ce shi ba zai yi ɓarayi ba ce dpo mun baka makamai mun baka albashi mun ce ka je ka yi aiki ne ya ce sai mu kamo dpo mu ce ko ka kamo ɓarayi ko kai ne ɓarawo za mu harbe ka mun baka sati guda ya ce idan bai kawo mana bayan harbe shi ya ce gobe in muka kawo wani zai bari ya sata wannan mutum ya gama shekara takwas ɗin da ya aka yi da haka su mala'u manyan gari in kaga ana abun arziki su ne in kaga ana abun tsiya su ne Allah ya ba su iko su buge wanda za su buge su ɗaura wanda za su ɗaura to irin wannan mala'u su ne na zamanin manzala su su Abu su Otuba, su Shaiba, su Asi bin Wa'il, su Abu Lahabin, su waye, su waye, to irin wannan da suka je suka zauna da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka yi wancan magana manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce musu a abin ba zai yiwu ba su faɗi kalma ɗaya su la ilaha illa muhammadu rasulullah shikenan Allah subhanahu wa ta'ala ce wan talaqal mala'u sai wasu manyan gari daga cikinsu suka tafi suna cewa in animshu kai da Allah ku mu tafi ku mu tafi wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri ku tsaya akan bauta allolin ba waccan kalmar shahada waye ba sai sun yi ba Allah ya ce inna hadha la shay'un haqiqa wannan wani abu ne yuradu sai zo da na'ibul fa'il yuradu wanda ake nufin shi daman can ba suna nufin su zo a zauna lafiya da annabi su bi Allah ba a abin da suke nufi daman suna nufin ko me za a yi ba za su ba allolin su ba to can baya kan mu babba ya da gura mun yi magana sayyidina Abu Talib shine mahaifin sayyidina Ali kuma shine ya reni manzo Allah daga shekara 8 har shekara 52 kuma duk abin da ya tazo zai cuci annabi shi ke karewa kuma duk abin da annabi ke nema shi ke mai kai ƙarshe auren da annabi zai na farko shi ne waliyin annabi shi ya hudu ba a maimakon annabi shi ya ɗau sadaki raƙuman da aka bada ya bada a dukiyar shi Allah yanzu muna ka ƙaddara yanda wasu daga cikin mu'alif sunna ke cewa ai bai musulunta ba dan wuta ne kaza kaza dan Allah yanzu idan muka je lahira Allah ya tsere shi ce Abu Talib da yamma annabi kaza gashi bai kalmar shahada ba bai shawara ku me zamu ce Allah Allah ai sai abin da za a yi kawai bai yi ibada ba to cikin kalmomin shahada mu mun dau ɗaya mun bashi cikin ayyukan mu na alhairai mun dau ɗaya mun bashi shi ma ai mai tashi kwashe nan mu da kuma a gaban annabi wato a tunda bai kalmar shi mu ba ruwan mu yace inda zai ce mutuncin wa muka ci to ai ko hadisai sun zama raunana akan musulunta sai na Abu Talib bai kamata musulmin kirki ya dogara da su ba balle ga magana ingatatta daga Sayyidina Abbas lokacin da ake wannan jayayya akwai Abbas yana gurin bayan sun gama sun tafi a sheran nan sai na abu ɗalib zai wafaki sun tafi suka dawo dan ɗaya daga cikin ce wallahi mu koma gun tsohon nan kun ga yaron nan wallahi ya ɗau hankalin shi kada mu babgun shi ya je ya gaya mu yanzu magana shi ma ya ba allolin nan ya bi shi kuma yanzu aka ce a matsayin shi ya bi shi ai sun ji kunya ba za mu ce mun ji kunya ba shikenan suna koma kuma suka iske manzo Allah yana cewa ya babana ya dan uwan babana ka so ni ka girmama ni ka taimake ni ka yi min alkhairi ba zan gaya maka wata kalma guda ɗaya ba wacce za ka faɗe ta idan ka faɗe ta zama maka hujja a gun Allah manzon Allah na faɗin wannan sai suka shiru su kun gani ko yanzu kai tsohon tsohon da kai zaka ba addinin iyaye da kakanni ka uwa a ce duk abin da kai yanzu ne za ka yi musulunta ya ce ma'aikin Allah ka yi haƙuri wannan mutana naka ka yi haƙuri ka ji abubuwan da suke faɗa sai ya koma wajen su ya lallashe su sai zuwa da ya ƙarshe manzo Allah na ci wannan kawai sai ga manzo Allah ya kama hawaye yana ta hawaye yana ta hawaye to irin abin nan na tausayi da tausayi manzo Allah ya duko kanshi sai ce qultuha qultuha qultuha wannan kalmar shahada na faɗe ta na faɗe ta na faɗe ta duk me neman wannan sai ya duba ko itikaful akabir ko ko asnal matalib fi islam abi talib jillin tafai ne suna nan suna yawo a duniya Abbas ya ce ni na ji lokacin da Abu Talib ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kuma yana cewa wala qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khayr adyanil bariyyah dina. Yace wallahi na san addinin Annabi Muhammadu shine mafificin duk wani addinin talikai a matsayin addini. Yake nema. Za ga wani in yazo ne zaka je yana kumfan baki shi dole sai ya kai abu ɗalibin ta amma inda za ka sha mamaki in yi abin da ba ban saba yi ba inda za ka sha mamaki shi wa in baban shi ɗan ɗariƙa ne ba a ji uban yana ganin asibiti yana kalmar shahada ba har ya mutu ba a ji yana kalmar shahada ba aka ɗauko shi aka a gida aka yi mai wanka sai ya zo ya kututtuke ce sai ahalus sunna zai mai sallah mashirikin ɗan bida to in dan an ahlus sunna mai sallah me za ta anwana mai ko shi ahlus sunna annabi ne annabi ne kai Allah ya hane mu munafikai sallah dan ka Allah ya gafarta musu to shi ma in malamin ka ya mai sallah shi ma Allah ya gafarta mai ai in dukan ku za ku tare na duniya dukan ku za ku tare ku mai sallah a dan bid'an nan zai tashi in dai bid'a shi za ta kai shi to wallahi sai ya shiga wuta to in dai za ka neman babanka mafita an mu zo a rinka rigimar sallah muna he mun yi kana he kayi ai ta tsiya to wallahi tallahi bai kamata ka ki neman ma Abu Talib ta ba duk fahimtar da kai haka sai na Abu Talib mu a wajen mu musulmi ne kuma radiyallahu anhu ko masoyin annabi ne kuma muna fatan zai makotaci annabi a aljanna kuma muna roƙon in ba za a bashi aljanna ba Allah cikin tamu a yi mai karo-karo a tara mai tashi saboda abin da ya yi annabinka ina za da shi in yawar lokaci ya yi to mana tsawaita bayani kuma da yawa to alhamdulillah ya mu kwana ana da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansu wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan alfarman manzo Allah alfarman alqur'ani Allah subhanahu wataala wannan kasa ta mu Allah ya kara zaunar da ita lafiya Allah wannan kasa ta mu Allah ya kara zaunar da ita lafiya alfarma annabi alaihi salatu wassalam Allah ka sa mu gama azumi lafiya sanan daudawa to alhamdulillah ina gode Allah ya saka da alheri masha Allah malam daga bara mako malami ya zo mutanen daudawa ne Allah ya saka da alheri alhamdulillah akwai tambaya to me tambayar ke cewa wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya kara mana lafiya.
amin Malam ni ne Allah ya rauce ni da dubina.
na'am Sai wata na hana ni karatu.
Na'am.
Kuma magana cikin jama'a.
Na'am.
Ana hana ni.
Na'am.
Allah ya san ni wace ko kuma a wani cikin ki ba da wannan matsalar.
a to ai sai nemi karatunmu na bara na bara ne ko na bara wancan ko ai na yi maganar masu ina cewa mutum ya rinka rubuta jawharatul kamal kafa sha biyu yana tsan zuba gishiri yana sha Allah zai raba shi da su. insha Allah bara ne ko na faɗi wannan bara kuma an jarraba da yawa an gani na'am Assalamu alaikum. Allah ya kara mana lafiya.
amin mana idan mutum ya yi shafaɗi da wuce na wani tarawih Na'am.
sannan sai lokaci ta ajiye Na'am.
ya yabe ni ya ƙare ne ko ƙare ni eh idan lokacin tahajjudi yayi sai je ta nafilfilin shi ya tai ya tai lokacin da za a yi wancan wutiran na masallacin tahajjudi to shi yayo nashi a gon asha dan hadisin buhari manzo Allah ne cewa la wutirani fi lailatin wahida ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya da ka wuturi ɗaya ke inda kai ɗaya ba ka maimaita amma bai hana ka tashi kai nafilfilin ka cikin dare ba na'am wani mutum ne yana da ciwon sanyi na'am amma lokaci wani lokaci da ya yi alwala Hmm.
a yi ya tsari sai ya ga wani ruwa ya fito mashi fari Hmm.
na wani kashi ko bai sha'awa To wannan ruwan da yake to mai fari tunda ya ce yana da ciwon sanyi, kamata ya je wajen masu maganin ciwon sanyi. Shin wannan farin ruwan da ke hitowa shine sanyin? In suka ce shine to shi kenan wannan ba ba wani abu bane. Yawwa kuma koma bai tambaya ba ai tunanin shi ne ko maziyi ne ko maziyi in ya hito ne aiki. Ai wankewa kawai aiki. To in ya je ya fitsari ya ganshi sai ya wanke zakaran shi baki ɗaya shi kenan. Insha Allah.
assalamu alaikum ana ƙara mana lafiya Amin.
wannan bai wuce mutum da ke samu ɗan uwanshi musulmi ko wurin tsanda ko jini ƙwashi da aka rushe.
to kyamai mutum ya rinka kyamar dan uwan shi musulmi in dai dan uwan nashi musulmi ba yana aikata wasu ayyuka bane wanda wanda suka saba ma shari'a wannan ba daidai bane ya adari ma ya gaya mana wacce haral musulmi ko wa ihanatihi wa duk wannan bai kamata ga mai imani ba Da haka a daina kyamar yan uwa kuma wajen sallah akwai wani abu akwai waɗanda kuma su ma suke yin abin da za a kyamace su ka zo da shadda ka ka kukuta ka yi shadda ka yanzu ya ta dubu ɗari ke ba ta kokiya ko ka ɗinka abinka ka ɗinka hankali hakuri kawai ka zo ka kabbar sallah ya baka rike rafa ma ka faɗa da Allah ko masu sai da gawayi ba na raina sana'a bane dan Allah bai cutar da kai ba sai ka kamata yi duk wanda ke da wata sana'a wanda ya san tufafin shi zai iya cutar da tufafin wani bai kamata ya sa shi ya zo sallah ba an hana kuturu shiga sahu ba saboda me cutar shi an hana mai gud- mai jango shiga to da haka wanda ya sa rigar shi ma tana da aibi bai kamata ya zo ya shiga sahu ba amma wanda ka sa rigar ka lafiya lau to shi kuma wani ya rinka kyamarka dan kai ka sa shadda shi ya sa kan Madina wannan ba daidai bane wannan alama ta kabbaranci ce ko bai kamata a ranka yin haka ba to kala amin eh a mafarkin eh eh to ai ko ga ta malam tun shekarun baya na faɗa ni ban san ilimin mafarki ba ko na faɗa ko bara na faɗa a je a samu masu ilimin mafarki layin su ne wannan yake bayanin abin da ake ake nufi Allah ya gyara mu. amin eh eh eh a shi wannan ai akwai nasiha a musulunci ko akwai nasiha a musulunci tun kafin a tada sallah sai ya gaya mai bana dan duba na ka dan wani abu nan na biyan kan ma ka ce kudin ne ka ɗan wani abu nan ɗan fita ka ɗan kakkaɗe rujan haka mai nasiha to kai mai nasiha ya kiji ta kai kuma kana da damar ka ɗau mataki ina fata an fahimta in kuma ka ga bai ji ba ai taimakon musulmi ba laifi ba ne ka je ka siyo maganin kuɗin cizo an fahimta sai aka zo aka abin da kike malam wannan suna ɗan dama ka wannan ka ɗan fesa kaga kai ka kwaci kanka shi ma ka kwace shi in aka yi haka babu laifi amma dai kyamutan musulmi ba daidai ba ne Allah ya biya dukkan bukatun mu da kuma yan so malam daga kai shi kenan lokaci ya tafi amin ya halatta musulmi ya yanka ma kirista abin da yake so a yanka ma ya halatta babu laifi insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu ɗan uwa game da tahajjudi tahajjudi din nan da aka yi bayani musamman mutanen mu na gefen garuruka su bi a hankali an karawa shi mutanen da suke gefen garuruka mutanen ƙauye mutanen karkara da mutanen da gidajen suna gefe 'yan ta'adda na iya zuwa Allah shiga shi Allah shiga ta malam to to kaji ma to ga malam su suke cikin abun ma to da haka Allah a ranka kulawa tahajjudin nan ba dole bane an fi son ma kai abun ka cikin gida bid'a ce dai ta zo hannun yan bid'a ko bayan da za a yi da su ko kaji ana ta tsiya da mace ta je tahajji kira da tahajjudin da ya wuce kwanta kusa da mijinki ya bi maki lada amma da sai a yi ta rigima da tsoron to wallahi mutane su ji a hankali kaka ce ai tahajjudi ne in ka ce aka kama ka in tahajjudin nan ba za su ba da gudunmuwa ba da ka karan kai da maka da inda ake jin tsoro to ai in kuma ya zama dole sai an yi a raba mutanen biyu wasu su yi gadi wasu su yi sallah amma dai a bi a hankali dan a samu a zauna lafiya yau inda kuma aga abin bai yiwu a bari a zauna lafiya Allah ya gyara mu Allah ya biya dukkan bukatun na'am yau to eh alhamdulillah bayan na yan uwa akwai mutane suna yawan magana kwanaki na yi magana akawun na tallafin marayu kuma wannan lokacin da aka yi magana na ga wasu sun yi kokari masu dubu ɗaya masu ɗari biyar mutum ya turo ta akawun wani ya ƙara ba shi cewa a ƙara maimaita nambobin akawun din nan guda ga nambobin akawun nan ko bankin da ya jaiz bank ne da aka ga nan sufuli sufuli ɗaya biyar takwas shida bakwai biyu takwas bakwai zero zero one five eight six seven two eight seven aka ne koyan boko yawwa dan ka da ka sa shi za ka gaba yadda salihi da haka in naira goma ka saka za ta iso asusun marayu da haka musamman wanda yake a maimaita da duk wanda ke bukata a ci gaba da yin haka Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun mu alhamdulillah mu karanta kul wallahu bakwai wannan kul wallahu bakwai ta musamman ce game da Alhaji Umar Yaro jiya an ce ya shekara goma sha uku da rasuwa Allah ya jaddada mashi rama Allah ya gafarta mashi Allah na eh iyalan shi ne suka ce sha uku da haka Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi Allah ya mashi rahama mu kuma Allah ya sa mu gama lafiya bul wallahu bakwai bakwai karanta kul wallahu bakwai bakwai mu ma ga iyayen mu Allah ya jaddada musu rahama kawo da ila shi kafa uku uku ƴan uwan mutum daga malam mutanen faskari zama akwai wani mutum wajen faskari na duk kwana ɗaya biya ya mawa malam mun ji karatu Allah ya saka da alayar duk kwana ɗaya biyu ko duk masu jin karatu nan wajen muna godiya Allah duk malam ya wakilce ku Allah ya saka da alheri ne gida biyu uku uku Allah ya to Allah ya ƙara zaunar da ku lafiya Allah wanda aka kama Allah ya kukuto da su wanda ba a kama ba Allah ya kiyaye ya kiyaye mu baki daya da ya lafi uku uku اللهم حقق جميع رجاءنا وعلل جميع بغيتنا واقض جميع هوائجنا وفرج عنا جميع ما همنا يا نعم المولى ويا نعم النصير آمين amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin الحمد لله رب العالمين